أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتبنا لكتاب بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi Muhammad al-Arabi as-Sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin sharhi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da mai littafin Munatul Muridi yace wa sallallahu ala sayyidina Muhammad to muna cikin bayani game da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yazo a cikin salati za mu tashi inda yace qala zarqani fi sharhil mawahibin ladunniya shi ne ba ko fahuwa fi haƙƙi ne fahuwa shi wannan suna na ahmadu fi haƙƙi cikin haƙƙin mazala sallallahu sallama dalun mai yin nuni ne ala ma'anan abu wata ma'ana huwa ma'anan shine wasfu madihin siffantawa na yabo ka gane ai ahmadu ma'anarsa ina godiya in ka faɗe shi da fi'ili mudari in ka ce ahmad da alifu tafdili mai ma'ana mafi godiyar Allah in ka kira shi da ismu afdalu inda inda afdal ne ahmad afdal bi ma'ana mafi godiyar Allah in kaje kuma ahmadu ina wato ina gode wa Allah duka ya zo da awin fi'ili da kuma ismu tafdili to ala ayi halin dai ahmad din nan da ya kawo bayan muhammad ya ce sifa ce ta yabo walaisa alaman mahaban ba wai suna ne alami mahaban tsantsa kawai da yake nuni ga sunan shaksiyar wani mutum ba a'a yana nuni ne ga yabo ko sifa ta yabo ba alami ba ne tsantsar alami kama fi haƙƙi gairihi kamar yadda ya zo cikin haƙƙin wani manzan Allah wanda ba manzan Allah ba aka gaya masa suna to wannan alama ce na shi da aka ambata da wannan suna amma shi manzan Allah duk sunayensa gaba ɗaya da ake ambatansa da shi wasu madihin sifa ce ta yabo ba wai kawai alami ne ko alama da yake nuna ga wani abin ambato kawai ba قال الزرقاني إمام الزرقاني يا فدا في شرح المواهب اللدنية في شرح للتاف المواهب اللدنية ما نسوه قا بيان الناس زرقاني قال ابن القيم ابن القيم الجوزية يا فدا قبدا بياني da sharhi akan suna annabi Muhammad yace inna Muhammadan hakika sunan annabi Muhammad alamun ko suna ne alami ko sifatu da kuma sifa fi haƙƙi cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa dukkan biyu suna ne alami alama ga abun ambato sannan kuma sifa ce ta yabo cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa in kana alaman mahaban ko da yake suna yana zamantowa alami ne alama ne da yake nuni ga wani abun ambato mahabar tsantsa amma fi haƙƙi gairi suke haƙƙin wani manzan Allah in a haƙƙin manzan Allah ne sifa ne kuma alami ne amma a haƙƙin waninsa alaman mahabar tsantsar alami ne abin da yake nuni ga wani abun ambato wa haza wannan daidai yake da sha'anu asma'illahi ta'ala lamarin sunayen Allah ta'ala a alamun dukkansu alamomi ne dalatun da take nuni ala ma'anin a bisa wasu ma'anoni aka ce ma'anan guda ɗaya ma'anin jam'i ma'anan dukkan sunayen Allah alamomi ne da suke nuni ga wasu ma'anoni hiya ma'anoni ita ce ausafu madihin siffofin yabo ne ga ubangiji fala tudadu fiha alamiyatul wasfiya alama ta sifa ba ta kishiyantar sunayen Allah fiya a cikin waɗannan siffofi na yabo duk wani sufa- suna da za ka ɗauka da sunan ubangiji to za a ƙarƙashin sa akwai yabo ga ubangiji hatta sunaye da suke nuni da intiƙami ko azaba kamar almuntaqimu aljabbaru almutakabbiru kaga wannan idan a sifa ce ta ɗan adam yana nuna sifa ce ta zargi ba ausaku madihin ba ko tunda Allah ce la yuhibbu kullu mutakabbirin jabbirin ko kullu mutakabbirin la yuminu bi yawmil hisab al mutakabbiru a cikin mutane abun zargi ne yau haka nan al jabbaru a cikin mutane abun zargi ne tunda ce wa kaba kullu jabbarin anini ko to haka nan al muntaqimu in ba Allah ba ba wanda yake azabtar da bayi ya zauna lafiya ko to amma a cikin Allah dukkan waɗannan sunaye ausafu madihin ne sifofi ne na yabo ga ubangiji ba wai tsantsar alami ne da yake nuni ga mai azabtarwa kadai ba balantana kuma ka ɗauki sunaye dama ya ce maka wani lahil asma'ul husna fad'uhu biha a cikin kuma muka haddasa almuntakimu da aljabbar da almutakabbiru a dai kyawawa ne a cikin haƙƙin Allah ta'ala ko in ka ce arrazaku mai arzutawa ko arraziku mai arzuta duka wannan sifa ce ta yabo ko in ka ce alwahabu mai yawan kyauta shi ma sifa ce ta yabo ko ka ce aljawadu Allah mai kyauta ne sifa ce ta yabo ko ka ce allatifu Allah mai lalausan jin kai sifa ce ta yabo ko arrahmanu ko arrahimu duka ausaku madihin sifofi ne na yabo فلا تضاد فيها العالمية الوصفية alama ta sifa ba ta kishiyantar wannan yabon da yake cikin sunayen Allah kyawawa walamma kantil asma'u yayin da sunayen Allah ko ko sunaye na kowane irin abun ambato ta kasance qawalibal ma'ani tana jujjuya ma'anoni ka gane ai idan aka ce wannan alganiyu ne to idan aka kungo aka ce kuma ya talauta ya zama alfakiru kaga ai ta juya ma'anar asali ko wannan haƙin yan adam kenan da ake riskar musu da sunan alfakaru wadalatin kuma sunaye bayan ta juya ma'ana tana nuni ne alaiha abu sa ma'anonin iki tabbata da hikimatu da hikima ta ubangiji ta hukunta an ya kuna baina hawa baina irtibadun ya kasance tsakanin ma'anonin nan da kuma wannan sifa ya zama akwai wani irkibadi wani abin da yake ɗaurewa baina wa baina tsakanin ma'anonin da kuma sifa wata nasubun da kuma munasaba dangantaka da alaƙa ta ƙud da ƙud tsakanin suna da sifar da yake ɗauke da ita wa Allah ta kuna ma'a bi manzilatil ajnabiyil mahab sannan wannan sifa ba ta zamantowa a matsayin wani bare almahadu tsantsa ga wannan ma'anar allazi ya zama bare ne tsantsa wanda la ta'alluqa lahu bai da wani alaka biha da wannan ma'anar fa inna hikmatal hakimi domin hikimar ne hikima shine Allah wato hikimar alhakimi goni Allah ta aba zalikan tana kin wannan a janabin sunayen Allah duk inda ka ja mutum da kyawawan sunayensa to akwai ta alaƙa mai ƙarfi tsakanin ma'anar wannan sunan da kuma siffar da wannan sunan yake ɗauke da ita wal waƙi waƙi abin da yake afkuwa ya shahadu yana ba da shaida bi kirafi da saɓanin in sifa ce ta wani Allah wanda ba ubangiji ba bal lil asma'i tasirin fil musamma ya ce ai sunaye suna da tasiri cikin ababen ambato wal musammayatu haka na ababen ambaton tasirun tana da tasiri fi asma'a cikin sunaye kowane yana da irtibati tsakaninsa da dan uwansa suna yana da tasiri da wanda aka ambace shi da shi shi ba wanda aka ambace shi da shi yana tasirantuwa da sunan da aka ambace shi da shi filhusu da cikin kyau in sunan kyakkyawa ne walƙubi da kuma muni in sunan mummuna ne ko shi yasa ya zo a hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sira kana yuhibbu al-fa'al al-hasan ko yakrahu sayyi al-asma yana kin miyagun sunaye irin irin irin su harbu yaki da murratu daci eh da sakaru dutse wanda babu rahama ba tausayi kenan baya sanya waɗannan suna har ma yakan canja wa mutum suna idan sunan ya yi muni sosai amma yana son alfa'alul hasan kyakkyawan fata da aka sa wa mutum saboda ana so wannan fatan ya yi tasiri a gare shi kamar hasan kaga mai kyau husainu kyakkyawa ko hassanu mai yawan kyau sahalu sauki suhailu ɗan ƙalamin sauki to wannan maza Allah yana son irin wannan saboda me akwai irtibati bainal asma'i wal musammayat tsakanin sunaye da waɗanda aka ambace su da sunaye fil husni cikin kyau wal qubhi da kuma muni wa siqal da nauyi kamar da aka ambace shi hajar ibn hajar dan dan dutse ko kuma ambaci mutum da dutsen ma ko irin su sakaru din kaga ai dole zai yi nauyi tunda an ce masa dutse walladafa da kuma laushi wal kasafa da kauri ko cika kama kila kamar da cikin hikima aka faɗi a wani baiti aka ce wa qalla ma absarta aynaka za laqabin illa wa ma'anahu in fakarta fi laqabi wa kallama ya karanta kwarai abu sarata ainaka idanuwarka guda biyu abu sarata hango za laƙabin wani ma'abocin laƙabi in laface wa ma'anahu ma'anar laƙabin nan in fakarta in dai har ka yi tafakkuri to sai ka ga ma'anar ma'anar wannan laƙabin fi laƙabi cikin laƙabinsa da aka yi masa wannan wani mai hikima ne ya faɗa in dai aka yi mutum lakabi da abu to in ka lura da kyau ka sa ido ka lura da kai kawonsa to sai ka ga alamar lakabin sunan nan a tare da shi wame wa kama dalla hadal ismu sharifu kamar yadda wannan suna na muhammad sallallahu alaihi wasallama dalla yayi nuni bi ma'anahu da ma'anarsa alama huwa wasfu madihin abu abin da ma'anarsa shine sifa ta yabo muhammad abin yabo ba to fa kazalika haka nan dallatu hurufun hijaiya harfofin suna annabi muhammadu na hurufun hijaiya mimun ha'un mimun dalun ai shine shine shine harafin muhammadu ba daga cikin hurufun hijaiya to haka nan ita ma dallat ta yi nuni ala zalika abu sa ma'anoni kyawawa inda shi zatin sunan Muhammad abin yabo yana nuni ne ga wasu madihin sifa ce ta yabo to haka nan kuma kowane harafi in ka ɗauko shi a matsayinsa shi kaɗai shi ma yana nuni ne ga wasu madihin ko ausafu madihin sifofi na yabo قال شيخ إبراهيم الشبراكيسي ko shibira kiti wani malamin shaɗi ibrahim shibira kiti ya faɗa fi sharhihil arba'in nawawiyya cikin sharhinsa da yi wa arba'una nawawiyya wato arba'una hadis muke cewa ko amma sai arba'una nawawiyya ne ma'anar su ga bayanin nasa a cikin sharhin da yi wa hadisai arba'in na imamu nawawi ya ce ƙala ahalul ma'ani malaman ma'ani masana ma'ani ma'abota ma'anoni da kowane irin suna sun faɗa fi ismi sayyidina muhammadin cikin sunan shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna cewa almimul ula mun jayen nan na farko a sunan annabi muhammadu yana nuni ma'anarsa shine mahawul kufri bil imani shafe kafirci da imani shine ma'anarsa sannan wa mahawun sayi'ati da shafe miyagun ayyuka ai abin nufi sayi'atu manitta ba'ahu zai shafe miyagun ayyuka na duk wanda ya bi shi wato zuwansa ya shafe kafirci ba ana ta masa mahi ba mahil kufur mai shafe kafirci to ma'anar mimus na farko kenan to da ya shafe kafircin da imani to sai zama duk wanda ya zo ya musulunta to kuma musuluncin nan da bin da ya yi wa manzan Allah ya musulunta to musulunci zai shafe duk laifin da ya aikata a baya shan giya ne zina ne fata ne caca ne kisan kai ne ƙarya ne da ya yi a baya kafin ya musulunta to daga ya musulunta addinin da annabi wato maza Allah ya zo da shi to zai shafe sai atu mani taba'u zunuban duk wanda suka bi shi au ko kuma ka ce ma'anar mimun din na farko minnatun wata baiwa ce shi ma yi min yani minna wata baiwa ce minallahi daga Allah alal mumini na biyi ka wanda suka yi imani da manzon Allah duka wannan mimun din farko abin da yake ishara gare shi kenan daga cikin ma'anonin da yake ɗauka yana ɗaukan mahul kubri bil imani da kuma mahul sayyi'ati ai sayyi'atu man tabba'ahu au ko kuma yana ɗaukan ma'anar minnatin min Allah alal mumini na biyi baiwar Allah ce da yawa wanda suka yi imani da shi sannan walha'u wannan har saɓan daga mun ba sai har saɓe ba to shi kuma yana nuna hukumuhu hukuncin manzon Allah bayanar halki da yake yankewa tsakanin halittu da hukumin Allah da irin hukuncin Allah duk abin da ya hukunta kawai hukuncin Allah ne abin da wannan haka ba yake nuni kenan hukuncin da yake yi bayanar halki yana yi ne bi hukumin Allah da hukuncin Allah wani mimu saniyatu wannan munjayen na biyu shi kuma mulkuhu mulki ne na manzon Allah wato annabta kenan wanda sai kama da mulki in a wajen sarakuna ne mulkuhun da zai adahu Allah ta'ala mulkinsa ne da Allah ta'ala ya bashi walam yau da li'adin qablahu ba taɓa ba da irin wannan mulki ba gabanin manzon Allah wala ba da wala bayan sa ba za a ƙara ba wani makamancin sa ko duk da shi annabi Sulaimana ya roki Allah cewa wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ka bani mulki ko wanda baya dacewa da wani a bayana domin kai mai yawan kyauta ne ya Allah to shi wannan mulkin duniya yake nufi mulki na zahiri shi ko maza Allah mulkin sa na hakika ne domin an ba shi annabta da mu'jizoji da darajojin da ba a ba wa wani da ya gabace shi ba wala ba da kuma ba za a ba wa wani da zai biyo bayan sa wa zalika wannan mulki annahu qarana ismahu ma ismihi fil mashriqi wal maghribi Allah ya gwama sunan manzo Allah tare da sunansa fil mashriqi a mahudan rana gabashin duniya wal maghribi da yammacin yana nufin duniya gaba daya domin musulmin gabashin duniya zai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka musulmin yammacin duniya kai duk inda yake inda zai yi kiran sallah ko iqama ya ce ashadu an la ilaha illallah sai ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah kuma duk inda kafiri ya zo musulunta ko a gabar yake ko a yamma ko a ina yake a duniya idan ya ce ashadu an la ilaha illallah sai ya ce wa ashadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu ko sannan musulunci zai inganta wannan mulkin ba wanda ya samu wannan sai shi na haɗa sunan Allah da sunansa fil mashriqi wal maghribi waddalu wannan harafin dal na ƙarshe Muhammadu dalilun lil khalqi shi kuma nuna mai shiryarwa ne ga halitta alal haqqi ga gaskiya fi duniya a nan duniya li'annahu domin shi manzo Allah da'iyahum shine mai kiransu ila Allah zuwa ga Allah ta'ala wa daliluhum shine mai nunin su fil akhirati alahira shine yake musu nuni ila jannati zuwa ga aljanna yana zuwa musu ku biyo ni ku zo mu je aljanna ba wanda ya san hanyar aljanna sai shi sai an biyo shi an ba hanyar da yake sannan ake zuwa aljanna suka ce shine ma'anar dalil din na sunan annabi Muhammad inta wal ali alhamdulillah mun gama sharhin sunan Muhammad saura wal ali wa sabi ba ba a ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ba to za mu ji bayanin me ma'anar al'adu cikin salatin da zai wa manzon Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin to za mu je ma'anar alu a gobe insha Allah alhamdulillah